أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya sake haɗa mu a wannan marece na alhamis 24 ga watan ramadan a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine shi daga watan biyar a shekara ta 2021 ne lissafin miladiyya a ƙaunullahi tabaraka wa ta'ala wa mallam ya stata minkum ƙaunan an yanki halmuhsanatil mu'minat kamar da muka ji an karanta nan ne za mu tashe ko yawa duk da mun yi fassara mujmala na wannan ayoyi ya ba sai mun bata lokaci a kan su ba za mu karanta abin da malam ibn sa'adi ya ambata insha Allah amma kafin nan akwai tambayoyi guda biyu wannan yana cewa malam a cikin tafsirinka na kwanaki ka yi magana akan bashi lalai yana magana akan biyan bashi da wasiya ko kafin rabon gado shine muka yi magana wannan ita to malam meye matsayin bashin da yan nefa suke dora mutane akan bil wanda ba lalle ne mutum ya sha wutar wannan kuɗin ba fatan malam zai sha ruwa lafiya kuma Allah sa ka sha ruwa lafiya na farko dai a bisa doka ta ƙasa yanzu ba wannan hukuma da ake kira nefa ko yawwa a tsari wannan suna an canza shi da wannan sunan shi ke aiki kuma ma'aikata ce ta gwamnati wajen ba da wuta da sauransu wannan a yanzu kuma an sai da abin ya koma hannun 'yan kasuwa an sayarwa wato bangarori da yawa to koma me dai shi mutumin ƙasa la'alla ma yanzu akwai wanda ba su san an yi wannan tsarin batun da dai wuta tana zuwa kuma yana biyan bil shi ke na kawai abin da ya sani to abin da ban san me yake nufi da bashin da suke ɗorawa a kan bil idan akwai caji da aka caje ka sama da yadda ya kamata to ofishinsu ya je ya kamata ka je ku warware a duba hakika a gan meye a kanka la'alla akwai bashi a baya ko gidan haya ne wani ya riga ka zama kuma akwai bashi a kan gidan su a tsarin su wuta ana yin ta ne gwargwadon gida haka wanda duk ya zauna a gidan in ya tara bashi wani ya zo ya zauna to bashin wancan za a ɗoro masa to amma duk wannan abun abu ne da inda za a bi tsari to wajibi ne a shar'ance mutum ya je a warware masa yawa a bayyana wanda duk ya zauna daɗin ya ci wannan wuta ya zama shi ne mai haƙƙin ya biya to a neme shi ya biya ba a ɗora wa mutum wanda ba shi ya yi amfani da wuta wannan a shar'anci haramun ne yawa kuma mutum ba wajibinsa ba ne a ce wannan abin ba kan abin ba haƙƙinsa ba kuma a ce su ya biya shi amma abin da ya kamata shine a daidaita a zo tsakiya ka je ofishinsu ku tattauna sai a ga me a kanka me ba a kanka ba wanda yake a kan gidan yake kai kuma yanzu a gidan kake a fito da wani tsari ya kamata su masu fito da wani tsari na adalci wanda zai fidda mutum daga ciki wato wanda duk yake zaune gwargwadon wutar da ya sha gwargwadon abin da zai hau kansa inda za a yi abin da ake dai aka sani ko ina a sa mita yau gurgudan abin da ka sha gurgudan kudinka yanzu wasu wurare tun daga nan ana yi ka sai kati gurgudan kudinka yana karewa shikenan akwai abin da suke dorawa na tsari kudin duk wata zaka bada wani abu wannan tunda in dai akwai shi a doka ta kasa ba matsala sai ka biya kamar yadda harajin kowane abu yake ne yau amma abin da zai zama ka zo ka zauna a gida ba da ba kai ne a nan ba wani ya ya sha wutar ko ya amfani da ita kila ma wani shi ma kafin shi wani ma kafin shi to akwai buƙatar lalle su canja wannan tsarin tunda ba su da hanyar da za su iya tabbatar da wane ne ya ci wane ne wanda bai ci ba dole ya kamata lalle da za a yi in dai adalci ake so to kowa ya zama wadda take kansa kawai shi zai biya gurgudan abin da ya shafi eh nan to wannan yake nufi ma'ana a kawo in an lissafa misali sau nawa aka kawo wuta sai ka ga bai wuce an kawo sau biyar ba a wata kuma sai a kawo ma bil din da yauwa la'alla to shi wannan yake tambaya in mutum ya mutu wannan yana cikin bashin da sai an biya a cikin dukiyarsa kafin a raba gado shi yasa nace dole mutum zuwa zai ofishin su su warware a tabbatar me ya hau kansa abinda bai yadda da shi ba tunda yana da rai abinda bai yadda da shi ba to lalle kar ya dauka faɗi cewa wannan ban yi kaza ba ban cancanci kaza ba akwai abin da da ake yi wanda ba shi da tsari a cikin shi yasa ake mutane suke shan wahala da za a bi tsari wannan magana sam sam bata taso ba yawwa a zo a kawai a shafi misali yanzu abin da suke yi galibi kowane kamfani shine kowane gari sai a duba da adadin mutanen da kuma yawan sana'o'i a ciki ko ba sana'o'i kawai sai a ce to a dora wa ma'aikacin lalle kawai ya kawo kaza wannan ba shari'a ba ce ba kuma wai zancen shari'a ba ko a tsarin duniya ba haka yake ba yau wannan ba basira a ciki kuma akwai zalunci a ciki tsakani da Allah yau ya kamata kamfanonin da suke gudanar da wani abu su canza haka nan ko kuma a raba gari a kasa shi gida kashi-kashi unguwar talakawa sai a ce wai ba su saba biya ba don haka kawai ba ma za su rika samun wutar ba wani a wani b wani c wani d can wasu e da haka kuma idan aka zo bil din da za a dora kuma su yana nan dai za a dora musu bil mai yawa su kuma wanda suke ake ganin za su iya biya din sai ya zama kullum za su samu wutar ko kuma dai nisbar abin da suke samu din ya fi na waɗancan abin da yake daidai da shari'a shine a adalci adalci shine a samar da mitan nan ga kowane gida kuma wuta ta zo koyaushe wurin da kuɗinka ya ƙare ka zauna muɗis har ran da ka samu kuɗi wannan shine adalci kuma shine musulunci kuma ko ba a musulunce ba wannan shine adalcin kowanne bature har kasashen turawa nan duk haka ake kasashen turawa nan ba a zalunta mutum haka kawai akan bil din wuta abin da ya fi abin da za a bashi kuma mita ta karanta shi yasa mutum da kansa zai kiyaye ya kiyaye amfani da dutsen guga ya kiyaye amfani da abin nan ya sunan su AC ne da stove da sauransu duk abin da zai zuƙi wuta da kansa zaka ga ya kiyaye amma wanda ya san ana ta bankaɗo masa ita kuma babu wannan ta ko sai ta amfanin sa ba abin da ya dame shi to don haka abin da yake adalci shine samar da mita din nan a kowane gida yawwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta amma dai babban zancen shine duk abin da ya tabbata a kanka din kuma baka biya ba to in mutuwa ta zo yana cikin basussuka da za a biya kafin a raba gado wannan shi wannan kuma yana cewa malam jiya kayan magana akan shiga wadda shari'a ta hana to malam ina matsayin yana zancen shiga gida ba shigar kaya ba eh ina matsayin almajirin da na rene shi tun yana yaro har ya girma a gidana da kuma abokanan matata da yaran unguwa tun suna yara to wace hanyar zan bi in dakatar da su shiga gidana hanyar da zaka bi wannan dabaru da hikima na wa'azi da Allah ya hore maka shi zaka shari'ar da ɗaya ce daga ran da ayoyin hijabi suka sauka to wajibi duk wani babba kada ya shiga gun mata sai da izini in an bashi izinin cewa ya shigo lokaci kaza zai dauko shara zai zubar ko kuma zai zubo shigo da ruwa da sauransu wanda za a shigo gidan sai su kauce mata ko su sitirce da za su zai zama cewa bai dame su ba tunda akwai doka je ko tsari a shar'ance duk wanda yake yana cikin tsawafina alaikum waɗanda kullum za su kai su kawo akan wajen hidima barori wanda ke koda ba masu alaƙa ba ce ta jini a shar'anci an sani ana ba su izini to amma kuma dole sai da suturcewar mata zaka kai ne zaka dau matakin da zaka dauka ka dakatar da shi daga shiga tsakanin matanka ko da da abokan matanka suna shigowa to shi dai ba kanin matarka bane kuma shi ba maharaminta bane don haka babu dalilin da zai ta shigowa saboda almajiri ne an rene shi tuntuni daga ya girma ya zama baligi to ya san me yi mace to kuma dama wannan sharrin shi ake gudu Allah ya kyauta da ka kai dabarar da za ka yi wajen hana shi in wa'azi za ka fito masa da ayoyi ka haddace ka gaya masa kuru-kuru daidai in kuma wani za ka sa ya gaya masa duka dai shari'ar dai ita ce wannan akwai halattawa mutum ya shiga gida ba haramtawa aka yi ba amma kuma kada ya mai da shi gidansu kuma duk lokacin da zai shigo ya sallama ta musulunci ya nemi izinin nan sau uku in an ce shigo shigo in an ce koma ya koma ba zancen fushi ba gidansu bane wannan shine ka'ida Allah madauki ce wa man lam yastati ko minkum qawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minat manan ibn sa'd yake cewa ai ومن لم يستطع الطول الطول abin da ake nufi anan shine alfadlu walmalu wasa'atu walghina wannan shine dai abin da muka tattara maganganun as-salafu salih yadda suka fassara wannan kalma yawa alfadlu wasa'atu walmalu walghina da falala ta abu na abin duniya da yalwa ta abin duniya da dukiya da kuma wadata duk kuma wannan ana faɗa har dukiyar ai ita ma akan ce mata wani mai wadata ne ko yawwa to duk wanda Allah ya bashi wadata ya bashi dukiyar da zai yi aure da ita to yayi wanda kuma ba shi da dukiyar da allazi huwa al-mahru shine sadaki li nikahil muhsanati wanda zai aure wato yaya mata waɗanda matan da suke ba bayi ba ai al-hara'ir al-mu'minat wato ‘ya'ya muminai shi ne almuhsanatil mu'minat mun yi maganar nan ko jiya cewa waɗanda su nan almuhsanat ana nufin wa ‘ya'ya kishiyar mai bayi yawa to duk wanda ba shi da dukiya da wadata da sadakin da zai iya auren ‘ya'ya wanda ba bayi ba daga cikin muminai ba kafirai ba ba ahalin kitabi ba wa khafa ala nafsihi al'anat kuma yaji tsoron yayi tsorace wa kansa fitina wato zina nan anat wahala asalin abin kinan kunci da mutum zai shiga eh to abinda kuma ake nufi da kuncin anan asali shine abinda zai jawo mutum kuncin rayuwar duniya da lahira shine saban Allah wato zina zaka dai abinda ake nufi a wannan ayar zina ake nufi in mutum yana tsorace wa kansa aikata zina kuma ba shi da dukiyar da zai auri ƴaƴa wato matan da suke ƴaƴa ne ba bayi ba wal mashaqqatul kathira kuma yana tsorace wa kansa wahala mai tsanani idan ya ce sadakin yakan zama mai yawa ko saɓanin baiwa yawwa kuma abin da mutum zai biya da ake nema a wurinsa dama da sadakin da kuma ma wasu abubuwa na al'ada da ake nema za ka ga duka abubuwa ne masu yawa idan ya ce ba baiwa ba bal a 'ya'yan ma kuma hawa hawa ne ko da yar dangi da yar kaza da yar kaza da mai karatu da menene duk gwargwadon yadda al'adar mutane suke bambantawa to sai sai idan yana tsorace ma kansa wannan fa yajuzu lahu nikahul ima'il mamlukatil mu'minati sai je duba baiwa mallakar wani mumina ba kafira ba an gane yawwa to sai je neme wannan sai ya ce ita yake so ya aura to sai ya aure ta tare da sharuɗa da za mu zo mu ji amma kuma ya sani kamar da muka yi magana jiya a ka'ida a musulunci in mutum ya aure baiwa to ana ganin akwai wani abu na kaskanci tare da shi yawwa a dan me domin duk dan da suka haifa bawa ne domin kuwa ita din mallakar wani ce mallakar wani ce shi ya sa sadaki ya bayar aka aura masa ita saboda ya samu inda zai huce sha'awarsa ba dan wani abu ba dan kada ya je ya fada zina shi yasa da malamai akan wannan din suka tattauna idan mutum yana da kudin da zai sayi baiwa in yana da kudin da zai sayi baiwa to kada ya auri baiwa domin sayan baiwa ya mai da ita sadaka ya fi masa domin ita halal ne gare shi ko aima malakat aimanuku yawwa wannan halacce gare shi a matsayin sadaka sara'ir amma in ya auka kuma ita babu kaskanci a ciki shi yasa wasu suka ce in yana da kuɗi da zai saya da kuɗinsa ya mallake ta to shine wajibinsa shi ya fi masa inda jera abin za a kan priorities wanne ne za a yi wanne na farko dama shine me ya auri ya ko wadda ba baiwa ba in yana da dukiya to in ba shi da dukiyar amma kuma yana da dukiyar da zai iya sayan baiwa to ya sai baiwa ta fi masa da a ce ya auri baiwa an fahimci abin domin auren baiwa ga abin da yake jawowa na kaskanci ga kai da 'ya'ya to sai ce fa yajuzu lahu nikahul ima'il mamlukatil mu'minat wa hadha bihasabi ma yadhhar wannan gurgudan abin da zai bayyana gare shi wa illa fallahu a'lamu bil mu'min as-sadiqi wani abin da yake abin da yake nufi anan shine abin da yake bayyana gare mu mu mun san wane mumini ne wane ba mumini ba ko yau kuma wane yafi wane imani zik azatan mu muke yi wani abin da yake bayyana ne gare mu muke hukunci ga junan mu Allah kuwa ya fi sanin waye mai imani wallahu a'lamu bi imanikum an fahimci wannan wannan malamai suna kafa hujja da wannan wallahu a'lamu bi imanikum akan cewa ya halatta tafabuli tsakanin sufofin Allah tunda ya ce wallahu a'la Allah shine mafi sani Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata akwai tafabul dama kuma wannan ai ba matsala tunda akwai tattaunawa ta malamai dangane da siffofin Allah shin duka iri ɗaya ne darajar su ɗaya ko ko wasu sun fi na wasu sun fi tunda Allah madauki ya siffanta wasu daga cikin siffofinsa da wani abu na girma wasu kuma da wata siffa ta musamman da ya keɓance wasu bayansa kamar maganar kalmar magana ya yi magana da wasu daga cikin bayansa da sauransu da kuma cewa alƙur'ani ba ai dukkansa maganar Allah ce to ƙur'ani ai ba dukkan surorinsa suke daraja ɗaya ba akwai surar da tafi sauran surori akwai ayar da tafi dukkan ayoyi to ashe kenan ba'du kalamillahi a'zamu wa afdalu min ba'd ashe kenan sifatullahi yatafawatu ko tatafawatu a ba'daha ala ba'd dan haka sifofin Allah su ma wa sashen su sun fi sashi to saboda wannan lura da wannan ana faɗin haka wannan dai ba shine a zancen mu ba a wannan mahallin da malam ke ambata yace wa illa fallahu a'lamu bil mu'mini sadiqi Allah shine mafi sani yafi kowa sanin mumini na gaske min gairihi da muminin da ba na gaske ba fa umuru dunya su al'amuran duniya mabniyatun ala zawahiril umur ana gina su ne akan zahirin al'amura kowa da kuke gani kana mu'amala da shi ne gwargwadon abin da ya bayyana gare ka cewa mutumin kirki ne zahirinsa ka sani ko amma batsininsa baka sani ba Allah ne ya san batsinin mutane yace wa ahkamul akhirati hukunce hukuncen lahira kuma mabniyatun ala ma fil bawatin ana gina su ne akan abin da ke cikin zuciya a boye wannan yana da cikin manya-manyan wa'azi ko abubuwan da ya kamata su zama maka abun wa'azi wajen ƙoƙarin ka yi ikhlasin aikinka domin Allah kada ka yi ƙoƙarin burge mutane kada ka ruɗu da yaban da mutane suke maka ai wani mutumin kirki ne ai kaza ai kaza ai kaza wani mai tsoron Allah ne wani mai taƙawa ne wani mai tausayi ne wani mai imani ne wani ai da za a yi kaza da babu wanda ya kai shi ai babu wanda ya kai shi ilimi ai ba duk waɗannan karka bari su ruɗe ka abinda Allah zai hukunci da shi gobe kiyama ba abinda mutanen suke faɗi bane abinda ya sani dangane da kai wanda babu wanda ya sani sai shi to da shi za a yi aiki haka mutum ya ɗauki wannan a matsayin babban wa'azi kuma hakika wa'azi ne to sai ce fanki hunna to ko aure su su suwa ai almamlukat waɗannan bayi da aka mallaka bi idni ahlihinna da izinin mamallakansu ahalinsu waɗanda suka mallake su ai sayyidihinna me su shugabansu wahidan aw muta'addidan mutum ɗaya ne ko mutane da yawa ne suka mallaki misali a ce ga wata mata kana so ka aura baiwa ce to sai ka je wurin wanda ya mallake ta idan an mallake ta musharakatan ne ta zama mene musha'an tsakanin wasu mutum biyu ne suka mallake ta ko uku misali to duka sai da izinin su shine abin da yake nufi wahidan أو متعددة وآتوهن أجورهن كما كباسو سدا كنسو بالمعروف بس الآدى بس شريعة abinda aka sani a shar'ance sai ce ai walau kunna ima'an duk da cewa bayi ne eh duk da cewa bayi ne to a basu a sadakin su wannan ya nuna ashe baiwa tana mallakar sadakinta ko baiwa tana mallakar sadakinta idan ta kuma sannan tana mallakar wasu abubuwa ya halatta gare ta ta mallaka amma kuma in me ita shi bawa ko me shi ya karbe dukiyar to kuma ba komai tunda shi ma mallaka ne amma dai halaccin cewa ya mallaki wani abu to a shari'a bata hana wannan kuma a musulunci wannan abin yake musulunci ya tabbatar da wannan adalci mutum ko bawa ne zai iya mallakar gida zai iya mallakar abin hawa amma kuma mai shi duk da in ya kwace ba laifi yayi ba mallaka shi ma tasa ce to amma dai ya halatta ya mallaka to gashi mata an ce in an aure ta a matsayin baiwa to lalle a bata ladanta wa atuhunna ujurahunna fa udif ilayhinna ko al ujur an dangana wannan ujur zuwa gare su nasu ne ba na wasu bane yawwa ai walau kunna ima'in duk da cewa nan walau ana nufin wa in ne wa in kunna ima'in ko da cewa dai bayi ne fa innahu kama yajibu al-mahru lil hurrati to domin kuwa shi sadaki kamar da yake wajibi ne a bada shi ga ya mace wadda take ba baiwa ba fa kadhalika yajibu lil ama to wajibi ne ita ma baiwa a bata sadaki wannan shine adalcin musulunci ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كنا محصنات amma kuma bai halatta mutum ya auri baiwa ba sai idan bai wannan ta zama wata iri ce katangaggiya mai tsare kanta mai tsare kanta ba wadda take zuwa ta zina ba ai afifatin an zina wadda ba a santa da aikata zinace zinace ba domin da a jahiliya in aka ce zina ba a santa ba ma sai a gumbayi shi sa hindu mahaifiyar mu'awiya matar abu sufyan lokacin da ta zo mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dutsen Safa daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanto mata na alqur'ani suratul mumtahina dangane da abinda Allah madauki ya shar'anta akan mata masu mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya ambaci kada su yi zina shine har sai da ta tambaya ta ce hurratun tazni yanzu ashe ya matar da take ya ba baiwa ba ashe dama tana zina ma'ana ko a jahiliya su a sanin su ya ya waɗanda ba bayi ba ba sa zina ashe zina bayan kasancewar saban Allah ne so a cikin social abubuwa na rayuwar mutane to kaskanci ne ma a ce mutum yana kaskanci ne da na a ce a ce mutum yana irin wannan mummunan abu Allah tsare to sai ce fa innahu kama yajibu al-mahru lil hurrati fa kadhalika yajibu lil ama ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن محسنات أي عفيفات عن الزنا غير مسافحات با masu wato yin sifah ba sifah shi ne masu kwarara ruwansu ta hanyar zina ai zaniyatin alaniyatan masu zina kuru wanda aka san su suna zuwa gidan magajiya an ɗauki hayar ɗaki suna zuwa ana yin wannan abun da su ana biyan su kuɗi wadda take wannan to ba matar a aure ta ba ce wanda ko ba a san tana yi ba a ɓoye take yi asalinta me asalinta mutuniyar kirki ce ko yawwa ma ita da ta san me take yi to in aka tashi zancen aure an zo neman ta to wajibinta ta yi istibra'i ta san cewa kar ta ɗauki ɗan wani gida ta kai wani gida kuma ta tubar wa Allah in labari ya bayyana ga mai aurenta zai iya cewa ya fasa saboda ba zai ɗauko ƙazanta ya kawo gidansa ba domin duk mai irin wannan aiki kafin ta yi aure in ka bari ka auri mai zina Allah kyauta nan ba zancen bayin muke ba a ƴaƴa ma mutumin da ya bari ya auri wadda take mazinaciya ce ta saba tana yi to ya jawo kansa wannan bala'in yana kallo wata rana za a riƙa yi a gidansa domin wanda ya saba abu irin wannan yana da wahalar dainawa yana da wahala mutum ya daina mummunan bala'i ne wata mummunar ƙazanta ce wani datti ne da yake annakiya a zuciyar mutum da wajen mutum ya hana masa hasken fuska ya zama cewa babu wato annuri tare da shi kuma idan mutum ya saba da wannan da wahala ya yanke ya daina shi sai wani taufiki daga Allah Allah ya gafarta mana to sai ce wala muttakhizati akhdan hali nawa aka faɗa muhsanati ai afifati yawa katangaggu tsararru masu tsare kansu ko wannan aka faɗa ya isa a gane amma sai aka ƙara da me ghaira musafihatin dan kasancewa karka je ka auro wadda take an santa mai zina ce alaniyatan a bayyane tana aikin zina ka ce ai an halatta maka ne in dai ta tuba kaza da kaza da kaza na'am an halatta maka in ta tuba eh amma ka kiyaye kuma to amma wadda take an san aikin ta kenan to haramun ne ka aure ta wala muttakhizati akhdan kuma ba waɗanda suke riƙar abokai ba akhdan jam'in khadan khadan shine friend master da ake faɗi da turanci yawwa domin suna da za a ce kaman daduro ko yawwa wanda suke ajiyewa domin daduransu akwai mutum yana da mata tasa a gida kuma sannan yana da daduro Allah ya tsauke Allah ya tsaftace mana waɗannan abubuwa da da kuma da a 'yan shekaru can baya za ka ji irin wannan abun a cikin al'ummarmu amma yana da cikin alheran da muka samu a wannan zamanin da wahala ka ji shi ko da sanannen abu ne a ce a unguwa mutum an san shi ga gidansa kuma a wata unguwa a cikin gari kowa ya san wurin yana da ɗaki da wata a wurin kuma da yake zuwa wurinta ba sai an faɗa ba ko ba haka ba da ana irin waɗannan abubuwan sai ka ga mutum ana ganin sa dai haka ba mutunci amma kuma abun ba dauke shi da wani tsanani ba saboda daɗin jahilcin da yawa wa'azi bai yaɗu haka ba amma yanzu alhamdulillah babu amma kuma kuti murmurar da ake kiti murmurawa a ɓoye a wasu wuraren da ba waɗannan ba Allah ne kuma shi ya san irin waɗannan abubuwa wallahi samari tsayawa an ɓaci an ɓaci abubuwa sun lalace dan Allah a ji tsoron Allah wallahi wannan abu ba shi da alheri ka daina ganin daɗin da kake ji dan wani temporary wallahi sharri kake jawa kanka sharri mummuna a nan duniya da kuma a lahira a yi ƙoƙari a yage yana da wahala amma kai ƙoƙari ka yage koma zuwa ga Allah ka tuba za ka ga alheri a rayuwarka Allah ya tsare ya ce ai akhilla akhilla shine dai wato abokai fi sirri wanda suke a ɓoye a ɓoye ake abota da su kuma ana zagayawa ana irin waɗannan al'amura to duk matar da aka san tana da irin wannan masta ɗin ko daduro a ɓoye aka zo aka gano to ba ta cikin wadda aka halatta maka ka aure ta ko da baiwa ce saboda kun ga in kun lura a cikin wannan an nuna daga al'ada ce ta bayin yin irin waɗannan abubuwa shi sa aka ambata su zama muhsanati kamammu sannan kuma mene ghaira musafihatin wala muttakhidhati akhdan duk kuma abu ɗaya ake zance muttakhidati akhdan din me suke yi sifahin suke zina suke yi to amma an faɗa saboda kowane unwani ya taimaka maka wajen kaucewa fadawa cikin wannan tarko falhasilu a dunkule dai zancen da ake so a fahimta annahu la yajuzu lil hurri muslimi bai halatta ba ga ɗa musulmi nikahu amatin ya aure baiwa illa bi arba'ati shurut sai da sharuɗa guda hudu zakara Allah Allah madaukaki ya ambace su na farko imanuhunna ko aka ji abubu yawa imanuhunna imaninsu ma'ana su zama masu imani wal iffatu zahiran wa batinan su zama kamammu a zahirinsu da batininsu wa adamu istita'ati qawlil hurrati kuma ya zama cewa ba ka da ikon dukiyar da zaka auri ma'ana baka mallaki dukiyar da zaka auri ɗaya ba shi yasa zaka tafi can in ba haka ba zancen ka je can ka auro bata taso ba wa khawful anati da kuma tsoron aukawa cikin zina mun ji waɗannan sharuɗa yawa to dan tunda ba mu da bayin Allah da ya kyauta yanzu ba bayin bane ‘ya'ya ne amma ana mai da su kamar bayin ana abin da yake ba masu yi sai waɗanda suke masu irin wannan ƙasƙanci ya Allah muna roƙonka ka taimake mu wajen tsarkin wannan al'umma tamu fa idza tammat hadhihi shurutu in waɗannan sharuɗa suka cika guda hudu jaza lahu nikahuhunna to ya halatta gare shi ya aure su su bayi wa ma'a hadha fasabru an nikahihinna afdalu duk da haka kuwa to ka yi haƙuri daga auren baiwa shi ya fi a ce ka kame kanka karka auri baiwa ya fi da ka je ka haihu da ita kana kallon ɗanka kuma bawa ne ko ya girma jininka ne don zurriyarka ne amma kuma bawa ne shi kai kuma ga kaɗa za ka duk wanda yake ɗa ne shi musulmi to lalle ya kiyaye wannan abu wa ma'a hadha fa sabru an nikahihin afdalu lima fihi min ta'ridil aulad lirrizqi kagin yawa saboda abin da ke cikin yin hakan na zaka gitta ƴaƴanka ka bijirar da su su zama bayi walima fihi min ad-dana'ati wal aibi saboda kaskancin da ke cikin yin hakan da kuma aibi abin a aibata mutum ne a ce ka gan shi wannan talauci ne yasa shi haka ya rasa matar da zai aura sai baiwa kuma ga ƴaƴansa bayi ai kaga in za a aibanta mutum da wannan ya kamata ya kauce kada ya bari ya shigar da shi halin ya shigar da kansa halin da za a aibata shi wa hadha idza amkana as-sabr wannan duka ana zancen idan hakurin zai yiwu in hakurin zai yiwu fa in lam yumkin as-sabr in ku hakurin ba zai yiwu ba anil harami ba abin da zai hana shi aukawa cikin haramun illa bi nikahihinna sai dai auren bayin shine kadai kofar da ta rage masa da zai za ta hana shi aukawa zina to waje ba zalika to wajibi ne kuma ya aure baiwar Allah kun ga abu ɗaya ne ya zama me mubahi ne mubahin kuma kamar da malamai suke cewa mustawiyar tarafai ne ko mustawiyar tarafai ne tarafinsa biyu bangare biyu da yin da barin daidai ne ashe a cikin wannan mana daga cikin abin da malamai suke cewa wannan ya nuna ashe daga cikin abubuwan mubahat abubuwan da Allah halatta akwai akwai abin da ashe akwai waɗanda abubuwan da suke gefen su daidai wa daida ne an halatta maka barin ma kuma an halatta maka an fahimta musamman kuma ma an fifita ɗaya gefen musamman a wannan an halatta ma auren amma sai aka ce wa an tasbiru khairul lakum ku yi haƙuri shi yafi ku yi haƙuri shi yafi to amma dai duk da haka halal ne a gare ka in ka samu dama ka yi idan ba ka da ikon da za ka aure wadda take ɗa kuma ba za ka iya sayan baiwa da za ka mallake ta ba fa illam yumkin sabr an al-haram illa bi nikahihin wajaba dhalika wa li hadha qala wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim ku yi haƙurin nan shi yafi muku alheri ku yi haƙuri kar a auri baiwa saboda mutunta 'ya'yanka yau in dai haƙuri zai yiwu za ka iya rayuwa ba tare da ka kula mace ba kuma ba za ta auka zina ba to ka haƙura kar ka aure baiwa wa qawluhu da faɗin Allah maɗauki da yace fa idza uhsinna ya ce wallahu ghafurur rahim ko Allah shine mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai malam zai ƙara mana ta'aliki akan wannan mu ƙarasa sai ce wa qawluhu da faɗin sa fa idza uhsinna to in suka yi aure suka katange kansu shine tazawwajna au aslamna akwai fassara ta biyu aslamna ma'ana in suka musulunta inda inda ba musulmi bane kenan ko yawwa suka mi kauya ai al'ima'u nan dizzancan bayi mata ake yi fa alaihinna nisfu ma ala almuhsanati min al'azabi to in suka aikata abinda za a yi musu haddi a kai to abin da yake wajibi a kansu ko wajibin a yi a kansu na haddi shine nisfu ma an almuhsanati rabin abin da yake kan almuhsanat me ake nufi da almuhsanat anan ya'ya yawwa mata waɗanda suke ya'ya ne ba bayi ba to abin da ke kansu rabinsa shi za a yi wasu bayi ai alhara'if kun gani ya fassara muhsanat anan da alhara'if na me min al'azabi min ta bayani ce ma'ana fa'alaihinna nisfu azabi almuhsanat abinda za a yi musu shine rabin azabar ‘ya'ya yawwa wa zalika allazi yumkinu tansifuhu wa huwa aljaldu wannan kuma shine abinda ake nufi a nan shine abinda zai yiwu a iya raba shi gida biyu ko shine me bulala eh shine bulala fa yakunu alaihinna 50 jaldatan haka sai ya zama abin da za a yi musu bulala hamsin wa amman rajmu amma jifa da za a jefe mai aure in ya taba aure a jefe shi har ya mutu sai ce falaisa alal ima'i rajmun to su babu rajmu a kansu su mata bayi in mace baiwa ce in aka kama ta tayi zina babu rajmu ko da tana da aure an fahimta yau domin Allah cewa ya yi musu rabi to rabin azabar ya'ya to kuma shi kisa ba shi da rabi ina ji mun faɗi wannan jiya yau tun da ba shi da rabi to sai a dawo ƙasa sai a musu me na bulala yawwa li'annahu la yantasifu shi kisa rajimu kenan dun ubun da ma ba wai maganar jifan ne kawai ba a'a jifa fa har sai an mutu fa Allah Allah shine Allah kuma fa wallahi ya fi mu tausayi a yanzu masu sukan shari'ar musulunci da waɗanda ake cewa 'yan boko a ƙida masu ƙyamar a yi rayuwa ƙarƙashin addinin musulunci suna ganin abin da ya shafi rayuwa kowa ya abin da ya ga dama saboda ƙyamar addini da su da kafirai waɗanda ba sa son musulmi su zauna cikin musulunci kullum suna siffanta dokokin musulunci da cewa ai babu tausayi a ciki babu tausayi a ciki akwai zalunci barbarism ake yi ko haka suke siffanta su dokar da za a yi ko yanke hannun barawa ko makamancinsa sai a je a ce yankin dan adam shi dan adam ya fi kowa daraja ya fi shari'a ko zai zo ya ta kashe mutane wai sai a kyale shi ba za a yi masa komai ba shi dan gata ne abun human rights amma ga abin da Allah madauki faɗa bal mu din da yace ai wannan ma cewa wala ta'khudkum bihi ma ra'fatun fi dinillah tausayin ma kada ya shiga zuciyarka zaka kai din tausayin su lokacin da ake jefe su ya shiga zuciyarka ka aikata haram dokar Allah fa ba abun wasa ba ce kuma duk da haka wannan abin shine tausayi saboda su masu irin waɗannan abubuwa na da human rights da meye da meye suna manta girman zunubin da shi mai laifi yake aikatawa ko kuma suna ɗaukarsa ba kuma wannan kuma shine yake ƙara buɗe ƙofofin laifuffuka in har mai laifi ɗan gata ne ba za a kama shi ba sai a cabin wasu dokoki kar a yi kisa duba ku yadda aka tilasta wa duniya duk wani abu na dokar kisa wai sai an sa kukun sauki shi dan adam dan gata ne a gun dan adam dan uwansa a gun kungiyar kare dan adam don haka ba za a taba shi babu abin da zai a kashe shi mutum ya kashe mutum ɗari sai a zo a yi ta shari'a shekara ɗari ba abin da za a yi masa wani ya kashe dubbai a zalunci iri-iri wani kuma ga wurtaccen barawo ne kuma ya kashe rayukan dan adam sai a zo kuma ji a ji ba komai duk a kyale shi human rights ya hana a kashe har idan ana kashe shi sai yan jarida su ɗauka a yada ku duba wai ana inhuman treatment ana yin abin da ba dan adam ba kuma an manta dan adam din da ya kashe ya shiga wani gidan ya yi musu yankan rago ya shiga wani gidan ya kona duk abin da ke gidan ya sace aka kwashe 'ya'yan mutane aka yi kidnapping ɗinsu aka yi duk wannan kuma a ce duk waɗannan abubuwan ba komai a kyale ba wai ana nufin an ce an yafe ba amma shi kansa wannan maɗaukar mataki me yasa shari'a duk ta sa wannan lokacin da za a yi musu ba irin wannan a rika fito da su gaban jama'a duk al'umma fa da mai laifi ba za a kama shi da laifinsa a yi masa azabar wannan laifin da ya ba to yana ƙara raunana shugabanci yana kuma ƙara buɗe ƙofofin saɓan Allah da duk abin da zai karya doka me fa'idar dama abin da ake ce ma ta'azirat deterrent measures da ake bi wajen hana laifuffuka a ce wannan dokar ita ce in mutum ya kaza a yi masa kaza ai saboda dama a gaishe sa Allah madauke ce wal yashhad azabahu ma mene ta'ifatun min al mu'minin wani yanki na mu'mine su zo kallo ce sa zaka yanzu ko idan misali yanzu a Saudiya an an kama mutum ya cancanci kisa za a yanke masa wuya saboda kisasi ya kashe wani an yi hukunci ‘yan uwan sun ce ba su yafe ba, ba za su karɓi diya ba, za a yanke shi, haka za a zo a yi, ko mutane su zo kallo, ana zuwa kallo, ana jimin taɓa zancen ko? In an zo kallon ma har ambulance ake zuwa da ita, ambulance ta wanda aka yanke ɗin in kan ya faɗo a ɗauke shi da jikinsa a sa a ambulance a je a kai, da kuma waɗanda kallon faɗuwar kai da zubar jini zai sa su suma, su ba su ya sa su ambulance sai a je a kai. in ba a bada damar a zo kallon ba duk wannan zai faru kuma zuwa kallon zai sa cin shi kai yanzu haka Allah ya ce aiwa wanda ya kashe wani ashe ran wani yana da kima ku fahimci abin wannan shine abin da shi sa Allah mulki ce walakum fil qisasi mene hayatu wannan ita ce shari'a amma a zo a ce wanda ya kashe wani shikenan sai a zo a yi ta wasu dokoki a yi wasu dabaru da wasu kwane-kwane lauyoyi su ci kuɗi su yi tam da su kuma a zo kawai ka ga mutum yana yawo a bayan ƙasa ya kashe maka uba kuma ba yadda za ka yi an gama shari'a shi kenan wannan abubuwan ba haka Allah yake so a yi su ba sai buɗe ƙofar a yi ta kashe-kashe Allah subhanahu ta'ala ya gyara mana wannan al'umma Allah ya gyara mana wannan al'umma to sai sai ai وذلك الذي يمكنه تنصيفه وهو الجلد فيكون عليهن خمسون جلدة وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف أو لا يتنصف domin shi ba shi da rabi kisa babu rabinsa fa'alal qaulil awwal don haka a ra'ayin farko idan lam yatazawwajna falaysa alaihinna haddu haka in mun dauki wannan shine idan ba su yi aure ba to ba haddi a kansu in an ɗauki abin da ake nufi da fa'iza uhsinna shine fa'iza ta zawajina an gani ai mun ji ƙauli na biyu shine mai fa'iza aslamna to muka ɗauki ma'anar farko ɗin nan fa'iza ta zawajina shi ake nufi da fa'iza uhsinna to idan ba su yi aure ba aka kama su da zina to ba haddi a kansu yaushe ne za a kama su a yi musu haddi shine in suna da aure to kuma wanne za a yi musu sai a ɗauko wancan na wanda ake wa wanda ba su da aure ‘ya'ya shine bulala ɗari to sai a yi musu rabi an fahimta yawwa sai sai wa inna ma alaihinna ta'azirun amma idan ba su yi auren ba ba za a yi musu haddi ba abinda za a yi musu kawai ta'aziri shine wani punishment wani wata uƙubar da za a yi musu wadda shugaba shi zai ga me ya kamata ya musu uquba wata iri yurdi'uhunna wadda za ta tsoratar da su an fi'il fahishati daga aikata irin wannan alfasha kore ta daga garin a kai ta wani wuri da makamantan irin wannan duk abin da aka so tunda akwai tagribi dama asali yana ciki yawa wa alal qawli thani in kuma an fassara abin da ake nufi da fa'iza uhsinna shine aslamna suka musulunta yace innal ima'a ghairul muslimati idza fa'alna fahishatan aidan uzirna to abinda ake nufi idan mace baiwa ce ba musulma ba sai ta yi zina to ta'aziri ake mata ba a yi mata uquba ba a yi mata haddi sai idan ta musulunta tunda Allah madauki cewa ya fa idza uhsinna to ga wanda suka tafi zuwa ga wannan fassara cewa ma'anar uhsinna shine aslamna to in suka musulunta ne za a yi musu rabin uqubar ya'ya ashe in basu musulunta ba mafhumin mukhalafan shine me babu komai a kansu an gane don haka ashe kenan dai a kauli biyun duka ko tazawwajnan ake nufi ko aslamna ake nufi ma'ana sun yi aure in sun yi aure ake nufi shine ihsani ko kuma sun musulunta ake nufin ihsani to in ba su yi aure ba in ba su musulunta ba dai babu mai babu uquba ba haddi sai ta'ziri ta'ziri ma kuma kun ga uquba ce kuma kofar ta abuɗe take gwargwadon girman zunubin da lokacin da aka yi da tasirinsa a cikin mutane da a inda aka yi domin shugabanni suna duba wannan abun a auna yawwa wanda ya yi laifi a wani wuri to girmansa bai kai ya yi laifi a wani wuri ba ko yanzu ka wanda ya yi laifi a nan daban yake da wanda ya yi laifi misali a maka ko madina saboda girman wurin yawwa ya munana zatansa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi ya dannasa ƙasa ya zama ya ɓata ya ƙazantar da wannan wuri sai kaga girman laifinsa sama yake da wanda ba wannan ba an fahimci abin kuma sannan da irin tasirin da zai yi wani ya yi laifin kuma ya ɗau hoto ya yaɗa idan aka kama wanda ya yi laifin bai ɗau hoto ba bai yaɗa ba to idan shugaba ce wannan mai yaɗawar a ƙara masa uquba kaza a babin ta'aziri duk daidai ne saboda a tsoratar da mutane daga yin wannan abun kuma ana mujahara tunda shi ma kuma wani zunubi ne na daban ai an fahimci abin to sai ce wa khatama hadhihi al-ayata bi hadaini al-ismaini al-karimaini Allah ya cika wannan aya ya rufe ta da waɗannan sunaye guda biyu sune ghafurun rahim ko al-ghafuru ar-rahim al-ghafuru rahim yace li kauni hadhihi al-ahkam rahmatan bil ibad saboda waɗannan hukunce hukunce rahama ce ga bayi rahama ce ga bayi wa karaman kuma sannan karimci ne daga Allah Allah ya ji kansu ya tausaya musu yayi musu karimci wa ihsanan kuma kyautatawa ne ilaihim zuwa ga su bayi wani zai ce ta yaya yanzu idan al'umma ta zama babu ‘ya'ya isassu da za a aura mata kuma babu dukiyar da za a aure su in ba a buɗe ƙofar aje a aure su bayin nan ba ai kaga za a samu kunci za a samu al'anat wa yakthuru al'anat Allah kuma subhanahu wa ta'ala daga cikin manufofin addininsa shine ya ɗauke wannan al'ummar ya ɗauke mata haraj wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj duk wani abu na kunci da wahala an ɗauke shi a wannan al'ummar don haka in aka rasa wata ƙofa sai a bi wata ƙofar amma fa duka cikin hududin abin da Allah ya halatta kada wani ya hararo cewa to a koma mutu'a ba haka ake nufi ba idan ba za a iya auren ‘ya'ya ba to sai a zo a yi na ima'i to wani zai ce to a yanzu babu ima'i to kuma yanzu ma kuma ‘ya'yan ai su ma babu ƙarancinsu shi kenan magana ta ƙari ko yanzu samarin ne suka fi yawa don ka ba zancen ka ce ka nemi ‘ya ka rasa yau samarin ne kai suka fi ƙaranci zan ce ‘yan matan sun fi yawa suna nan suna ta neman wanda zai aure su sun rasa sai dai a yi zancen mene dukiya to a nan kuma sai a sassaito sai al'umma ta rika taimakawa samari a junansu yadda za su tsare kansu kar su aikata zina su je su yi aure an fahimci wannan yawwa Allah zai taimaka in kuma akwai damar da za ka iya matse sha'awarka ka daure ba ka yi waɗannan abubuwan ba har zuwa lokacin da Allah ya wadatar da kai to wannan shi ya fi wala yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi shi kaga aure ana yin sa ne dama inda wadata in ba wadata ai hakuri to sai ce wannan kuma duk ya nuna mana me shari'an nan da aka sa a hakan ya nuna rahama ce daga Allah da ihsani yawa falam yudayyiq alaihim Allah bai kuntata wa mutane ba bal wasa'a ghayata sa'ati Allah ya yalwata wa mutane matukar yalwatawa wala'alla fi zikiri yanzu inda a ce aure bai ɗaya kawai aka sa shi ba tare da kallon al'ada ba ba tare da kallon gari da ƙasa da waye ba ba tare da kallon matsayi a cikin al'umma ko kawai a zo a ce kowa yadda nisabin zakka yake haka nisabin aure yake sai ka samu kaza kafin kai aure ai kaga da za a sha wahala wannan shine anas sosai da za a shiga da kunci da za a shiga amma Allah bai sa wannan ba sai aka bar kowa yayi gwargwadon abin da Allah ya hore masa gwargwadon karfinka gwargwadon sadakin da zaka ba gwargwadon irin gidan da zaka sa matarka gwargwadon irin abin da zaku ci gwargwadon irin suturar da zaka bata gwargwadon kuma tarbiyyar da zaka yi gwargwadon duk irin nauyin da da zaka dauka wanda kuma yake da samu fiye da naka shi ma zai iya samun abin da Allah madauki ya hore masa an fahimci abin sai ce wala alla fi dhikril maghfirati ba'da dhikril haddi isharatan إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث yace in ka lura da wannan faɗin wallahu ghafurur rahim bayan an yi magana akan haddi ya nuna maka ishara ce kan cewa dukkan haddi haddi haddi na shari'ar musulunci wanda ya kaza a yi masa kaza wanda ya kaza a yi masa kaza to duk haddin da aka tsero mutum kankara ce ga wannan zunubin kun ga ashe shi kansa yin haddin ashe ba mugunta ba ce asalinsa me wannan abin ne duk zunubin fa da kai in aka yi maka haddi a kansa to an wanke shi kaga wannan shi ma zai ƙara encouraging ɗinka zai ƙarfafa maka zuciyarka tuba cewa zunuban nan da ka tara yanzu babu su ina ce wani ganin yawan zunuban ne zai sa ya kasa tuba sai ce shi yana jin ma in yi tuban ma Allah ba zai gafarta masa ba to yanzu in aka yi maka wannan ukuba an yafe duk abin da ka yi irin wannan an yafe irin wannan an gane yau karka ce in an kama mutum misali da sata an yanke hannu to kuma duk zinan ma da ya an yafe ba haka ake nufi yawa iya wanda ya shafi haddin da aka yi ma to duk irinsa an yafe maka shi Allah ya gafarta mana to wannan abun an fahimce shi kamar da hadisi ya tabbatar da haka cewa duk mutumin da aka tsayar masa haddi to Allah ya kankare masa zunubin da aka yi masa haddi a kansa wa hukumul abdi ko haka ne wa hukumul abdi azzikir fil haddi al-madhkur akwai wani abu da ya faɗi ko يوا وحكم العبد الذكري في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما نعم hukuncin bawa namiji a wannan haddi da aka ambata to daidai yake da hukuncin baiwa mace a irin wannan haddi kun ga anan wa aka faɗa ai mace aka faɗa wani zai ce to ina hukuncin namiji shi ma nisfu ma alal muhsanatin ne sai zama shi kuma nisfu ma alal muhsinina kenan ko min al azabi to shine abin da yake faɗi hukuncin bawa namiji shine hukuncin baiwa mace a irin wannan laifuffuka to kafin mu je aya ta gaba yuridullahu liyubayyana lakum ba laifi mu je wani abu na fa'idojin wannan aya musamman da muka ji dan zai amfane mu wajen ƙarin fahimta na farko akwai hassi da kwadaitarwa akan auren mata waɗanda suke ‘ya'ya ne ba bayi ba mun fahimta a wannan ayar ko cewa ashe shari'a ta fi son ka auri ‘ya kar ka auri baiwa daga cikin abin kuma da za mu fa'idanta shine ashe lalle dole aure da dukiya ake yinsa tunda Allah ce wa mallam yastati minkum mene qawlan ashe lalle yana da alaka da samun dukiya abu na domin in ba dukiya ba da ma kai aure yau sannan daga ciki fa'idoji shine bai kamata ga mutumin da ba shi da dukiyar da zai aure idai ba shi ba to bai kamata aka ce ba bai halatta ba yawwa karka ce an ce an haramta bashi amma bai kamata ba daga ina ka hango wannan Allah maɗaukaki da ya ce wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha almuhsanati almu'minati bai ce falyastadin ba sai ya ce fa mimma malakat aymanukum da aka choice din da aka bashi shine a je a aure ima'i ba ai bashi ba da haka kar ai bashi saboda bashi shi ma wani ƙarin ƙasƙanci ne kuma sannan yana nuna a to amma fa a zamanin yanzu mutum zai aure ba bashin nan hmm? ko mana ma me kace ba na dole ba yau mutane ba na dole ba ma suna zuwa su yi hmm, to balantana abin da to amma ya danganci abubuwan iri iri ne matsalar mu mu yanzu ai abin da shari'a take faɗa fa a nan shine matukar abin da sai da shi auren zai yiwu an gane matukar abin da sai da shi auren zai yiwu akwai mafi yawan mu abubuwan da muke wahal da kanmu a kai luxuries ne yawwa luxuries ne abubuwa ne da ba tilas bane a harkar auren to kuma shine za mutum zai je ya dauko bashi ya ta neman hanyar da za a bashi kalon ko kalon din da ba kadin zai iya saya ba dama an samu ne saboda an san ana dadewa ana yanka daga albashi kuma sannan ya dora maka ƴaƴansa da zai mutu ya bar su ya bar su da wannan bashi bashi a kansu bashi inda damar da zaka yi abu ba tare da bashi ba kai gwargwadon abin da Allah ya hore ma sai ka ci gaba da nema Allah ya hore maka sai ka ga ka zo ka samu abin dukiya da falalla da yalwa ba tare da kayi bashi ba amma an kai bashi zaka zo ka dade musamman yanzu akwai wanda zai bugo maka wai yana tambaya wai ya halatta wallahi larura ce ta kama ni kuma an ce bashin bankin nan akwai interest a ciki haramun ne to kuma wallahi auren ne ya kama ni in ba aure wannan bai ta taso ba yawwa babu wannan zancen ka je ka dora ma kanka abin da zaka zo ka rasa yadda zaka yi da shi yawwa duk wanda ya ba wa kansa wannan irin fatawar ta larura zaka ga zai zo ya dade a cikin wannan halin bai fita ba sai daɗe a cikinsa bai fita ba Allah ya riga ya sanya rashin albarka a duk abin da yake riba in ku ka yi shi sai ka ga cewa ko ɗan kaɗan ne fa sai ka ga Allah ya hana ka damar biya sai ka daɗe sai ka mutu a zo ana ta interest kuma yana ta compounding haka ne ko ba haka mutum ya yi ƙoƙari ya haƙuri daga cikin abin da ke nuna cewa dukiya dole sai da ita kuma za a idan mutum ba shi da dukiya haƙuri zai yi ba bashi zai yi ba ku duba hadisin mutumin nan da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da matan nan tace ta wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta ba da ita ga gare shi ta ba da kanta gare shi ma'ana ya aure ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai so ya aure ta ba ko yayi shiru shine sai wani ya tashi yace ya rasulullahi ni ina son aure ta a bani ka bani daman aure ta sai ce ina sadaki kana da sadaki yace ba shi da shi yace ko abin zoban arzurfa ba shi da shi ko zoban azurfa ba shi da shi sai da aka bi kaza aka bi kaza duk babu sannan sai yace to kana mai ka haddace na alqur'ani yace ya haddace kaza da kaza sai yace to an aurar maka ita da abinda kake da shi na me na alqur'ani malamai suka ce anan ba a shigo masa da bashi ba an gane saboda ba tilas bane zai iya yi hakuri kada ya dora wa kansa bashi ya fi masa da a ce wannan ya za a tafi kan haddace suratul baqara ta zama sadaki in akwai damar da zaka je karanto dubu ɗari biyu misali tunda ba a buɗe wannan ƙofar ba ashe kenan an nuna bai kamata ka ci bashi domin sa ba ka yi abin da Allah ya hore maka wannan zancen ya an ji shi dai amma ina jin ba ba karɓa sosai ba ko to Allah dai kyauta mana dan kuma sannan Allah madauki abin da na da na ambata dazu wala yasta'fi bil ladina لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله منه من فضله من فضله با من دينه با من دين الناس با yayi hakuri har lokacin da Allah madauki zai wadatar da shi kuma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ma'asharar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj shi ma wanda babu kuma me yace sai sai azumi kaga babu inda aka ce lalle in aure ya taso ba ka da inda misali cikon wani abu ne zaka cika misali a ce eh ba matsala ma'qul ai bashin a cikin wani abu amma asalin kwata kwata ba ka da komai sai ka ce bari in yi bashi dan yin aure to shine shari'a ta karka dora wa shari'a cewa ita ce tace sai kai wannan an gane wannan abu to Allah madauki muke roko ya amfane mu fa'ida ta ƙarshe shine ana iya gane wato umarni da abu ana iya fa'idantarsa ta hanyar wato yaba masa da Allah ya ce wa an tasbiru khairul lakum to zaka iya fahimtar nan umarni ake daidai yake da a ce muku isbiru an gane as-sana'u ala sabri dalla ala annahu ma'murun bihi yawa tunda an yaba wa yin hakurin to wannan ya nuna maka cewa ashe kamar an umarce ka ne kai hakuri don haka ayi hakuri a daure kar a yi zina kada kuma a dora ma kai nauyin da ba za a iya dauka ba Allah subhanahu wataala muke roƙo ya sare mana wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk